ne waɗannan sunaye guda biyu alhayyul qayyum ba ayatul kursi ce yake wa fashin baki ba Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum waɗannan sunaye guda biyu huma al-ismul a'zam sune ismul lahil a'zam allazi idza du'iya Allahu bi wanda ya an roki Allah da shi ajaba yana karbawa lahadha wa lahadha saboda haka yambagi lilinsani yana kamata ga mutum fi du'a'ihi cikin addu'arsa an ya tawassala bihi shi tawassuli da su waɗannan sunayen fa ya ƙulu sai ya ce ya hayyu ya qayyum hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi ba hayyu ya arhamar rahimin ce annabi ya ce duk wanda zai addu'a ya ce ya arhamar rahimin ya arhamar rahim ya arhamar rahimina ya ce arhamar rahimina Allah zai sawo mala'ika ya ce mishi arhamar rahimina saurarin ka roƙi duk abin da hake so to duk suna cikin abin da aka buɗa to ni abin da ka ban mamaki kullum sai haga mutum ya yi haka addu'a zai yi sakan goma sakan goma sha biyar aƙalla minti ɗaya sai haga ya toha ya tashi ya ta mina na yi roƙa ko mutum ka zo bi ɗan abu gare ba sai ka tsaya fadanci ba to bale Allah da ba yaron ka ba don haka hain a roƙi Allah sai an tsaya an yi fadanci yana daga cikin fadanci a karanta fatiha sannan a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a yi ma Allah kirari da abubuwan da yake kai tawassuli da sunayensa da siffofinsa qul ud'ullaha aw ud'ur rahmana kace ko ku ce Allahu ko ku ce ayyan mata da'u falahul asmaul husna don haka sai ka ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum duk dai abin da aka tabo wa Allah saurara sai ka tabo sannan ka roki abin da haka so in ka kare ka sake rihewa da yabo ga Allah ka yi salati ga Annabi sannan ka tayi to duk wayannan suna ya cikin kasa ga minti guda abu ya koma wasa to Allah ya shiryar da mu to shi na yace saboda haka yan bagilil insani yana kamata ga mutum fi du'a'i cikin addu'arsa in zai addu'a an ya tawassuli bihi ya tawassuli da wannan sunan fa ya qulu sai yace ya hayyu ya qayyum wannan ya tabbar cikin hadisi hadisi ne hasanan wa qad zukira fil kitabil aziz su waɗannan sunayen guda biyu al hayyul qayyum an ambace su cikin littafin nan mabuwayi qur'ani kenan fi thalathati mawadi a wurare uku wuri uku sun kama mayar cikin ƙur'ani haza a hadu hannan cikin suratul baƙar ga ayatul kursiyu nan ne wuri na farko allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum dai kenan wasani wuri na biyu fi surati ali imran farko aya ta biyu ta surati ali imran alif lam mim sai ce allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wuri na biyu kenan wasalithu wuri na uku fi surati daha cikin surati daha ya ce wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma al wujuhu fuskoki wa anat sun kaskanta lil hayyil qayyum ga al hayyu al qayyum ranar kiyama fuskoki za su kaskanta ga ubangiji kowa zai rena kai ne kenan ba wanda zai tashi matsayin basarake ko distinguished senator ko member house of reps ko his excellency ko honorable ko akara makallabu kowa zai tashi matsayin bawa ka gani shi an ma'ana wa'anatul wujuh fuskoki sun kaskanta lil ma'ana za su kaskanta lil hayyil qayyum ga al hayyu al qayyum Allah kenan wa qad khaba man hamala dhulma duk wanda ya dauko zalunci shirka ya taso ma Allah da ita gobe kiyama ko kahirci ko wannan ma zalunci ka zalunci bayan Allah wa qad khaba ya tabi duk wanda ya dauki zalunci ya tare shi kiyama ya tabi Allah ya tsare mu to kaga su awwarere uku da alhayyul qayyum sun kama mai cikin qur'ani wa hadhanil ismani waɗannan sunaye biyu alhayyul qayyum fihi mal kamalu zati cikin su akwai kamala ta zati wal kamalu sultani da kamala ta sarauta fa zati kamala ta zati fi qaulihi tana cikin fadate da yace alhayyu rayayye ne wace irin rayuwa in ka lura da rayuwa Allah duk da yake sunansu guda da rayuwarmu amma tana da bambanci da rayuwarmu domin rayuwar ubangiji ba ta da farko ba ta da ƙarshe ba wani abu na rashin jin daɗi da ke gitta mata yanzu kana iya tashi ka zo hita masallacin kai tuntuɓe kagaran ka ya ɓaci ko ko da haka jamashin ɗinka ya yi haci ko mai ya ƙari kaga duk dai to shi Allah irin waɗannan abin ga disappointments duk ba samu ne ina fatar kun fahimta to to alhayyu kamala ce ta zati rayuwa ta yi wato kammalalla ce ba irin tamu na kasassa ba da addana kasa an san sadda babu ta kuma ko bi ta waye gari ta kare sannan kuma sadda take rayen kuma akwai abubuwa zuwa na rashin jin daɗi da ka haɗo mata wasultani kamala ta sarauta kuma fi qaulihi alqayyum shi ko yana nuna kamala ta sarauta tai la'annahu yaqumu ala kulli shay'in me amma ana alqayyum mai tsayuwa da kai ne kuma mai tsayuwa akan bayi ne duk wani bawa da kan gani mutum ne ko aljani ko mala'ika ko tsuntsu ko dabba ko sama ko ƙasa ko menene da yana tsayuwa ne da umarnin Allah in ba da in ba da Allah ba bai iya tsayi da kai ne shi zama ne alqayyum la'annahu domin shi Allah ya kuma ala kulli yana tsayuwa akan kome wa ya kuma bihi kulli shay'in kuma kome yana tsayuwa ne bihi bi sababihi saboda shi in ba da Allah ba da yanzu ka kire ka fadi wa qawluhu fadate da yace la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ci gaba da fashin bakin ayatul kursi ko sinatun an gaje wala nawmun balle kwana wanda aka yi sharqat la ta'khudhu ba ta kama Allah yanzu ina riƙe littafin ga an gaji ya kame mi zai faruwa yanzu kana jin naske littafin ga ya faɗi ya nuna an gaji to ina gama in kai kwana baka ma sai a tawa a yanke kama baka sani ba a dahi a yanke to kaga ashe kenan da an gaji da kwana kamala ne ko nakasa nakasa ne ka ji ƙato yana hansari kamar an yanke sa ka gani nakasa ne to Allah saboda shi babu wata da kaza da bai an in Allah an gaji ai yanzu duniyar na game a wuri guda yanzu kamar wanda an ka ba kwam na gilas ya rike yana na rike gano sai an gaji ya kamar mi zai faruwa ya faɗe mace to komi ga hannun Allah yake in Allah ya an gaje ku ai ka san yanzu kashi na gamewa to shi yasa da an gaje an gaje bai kama Allah bale kwana to ina yake na yake wasina abinda an ma'anar sina bi kasar da si la ta huduhu sinatun kaga yana da banci da sanatun in ka yi masinin fataha sanatun shekara sina kuma an gaje wasina annu'as an gaje wahiya muqaddimatun nawa me an gaje muqaddima ta bacci ai kaga an gaje aka fara yi kayan akai kwance an gaje ko da zina ana yi ne hakan ga na to dan nan da dai sai haga ya dan gincira da shi kenan eh to muqaddimatun nawmi walam yaqul to kaji wata hikima ta ubangiji me Allah ke son ya nuna la ta huzu sunatu wala nawmun cewa baya kwana to amma Allah bai ce la yanamu Allah bai kwana ba sai an ka kawo la ta huzuhu la'annan nauma domin bacci ya kunu bi ikhtiyarin yana kasancewa akan zabi akwai sadda yaka zaman ma dole akwai sadda kaka yi ne akan zabin kanka ina fatar kun fahimta to wanda ya himu ni da wanda ka yi akan zaɓin kanka ko da wanda ka yi akan dole wanda ka yi akan dole to daidai da wancan da aka yi akan dole bai kama Allah wanda baka da ikon hana shi kana kana murza idan don dai kwanan kai ya abin ka tanna goro ka yi mai kai duk da haka dai ka yi shi kaga wanda ya kama kenan da ƙarhi shi yasa aka cewa kwana ɓarawo na ya sace mutum kwana ya sace shi wallahi an dada wurin wani yaƙi an kaga wani rahi mai sanyi sai annabi ya ce mu tsaya nan to jijjiya ya kusa sai ya ce bilal kakka ya kwana ka tsaya ka hakan mana da jijjiya in jijjiya ya ka tashe mu ya ce ta bilal ya samu sirrin raƙumin abubakar ya jingina sun ka yi kwana shi ma bilal ya yi kwana ba su halka ba sai da rana ta hito tattako rana ta buge fuska annabi sannan ya halka bilal kaga an kai ya ce wanda ya amshi rayuwa shi ya amshi tawa manzon Allah gari gari to yana yake yace wallam ya kul Allah bai ce la yana mu bai bacci ba la'annan nawma domin bacci ya kunu bi ikhtiyari akwai sanda yake zamuwa akan zabi akan zabi kai kan zabi kai shi ba maji ne haka ba kai ka zo hakwanta da kanka don ya dauke ka ko wal akhidhu wanda ya kama mutum kuma amma kwanan da ya kama mutum ba da son kai ne ba ya kunu bil shi yana zamuwa akan tilas kana tahiya kana murza idanu ko kana karatu kana mur akan dai ya tahiya ki tahiya karshe dai ya kama da karfi wannan mu bacci min sifatin naqas yana daga siffofi na nakasa qala annabiyyu alaihi salatu wassalam annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna Allah la yanamu Allah baya bacci wallayan bagi lahu an yana baya ma kamata gare shi ya bacci don in yayi bacci yanzu kashi na gamewa to shi yasa Allah baya bacci wannan hadisi hadisi ne sahihi wa hadhihi sifatun wannan cewa la ta'khudhuhu sanatun wala nawmun sifa ce min sifatin nafi daga cikin siffofi masu korewa kaga nan Allah ya kore an gaje da bacci ga kai ne wa ƙasa baƙa magana ta gabata baya anna sifatan nabi cewa siffofi na korewa labud da babu makawa an tattanan mana thubutan ta ƙumshi tabbatar su duk abin da an ka kore Allah baya kaza to korewan nan ta tabbatar da kishiyar abin nan da an kore muna tare ta wa huwa kamaluddin da shine kammala kishiyar abin nan da an kore wal kamalu kammala fi qawlihi la ta'khudhuhu sinatun wala naw bacci ba gangadi baya kama shi haka bacci kamalul hayati wannan yana nuna muna kammalar rayuwar Allah wal qayyum wal qayyumiyya da kuma zamanai al qayyum ina fatar kuma du halitta ubangiji mutun ne ko dabba ne ko aljani ne ko kwaro ne ko menene du halitta ubangiji suna bacci ina fatar kun fahimta to amma shi Allah baya bacci kaga wannan yana nuna kamalar rayuwa ta yi sannan bacci kuma mi ka sa bacci ko gajiya ko yunwa ko rashin lafiya kaga waɗannan duk da kasa ne cikin su haka ma Allah babu wani ka samu Allah don haka bai da bukatar ya bacci in an ka ce wallahi wani kwana uku bai bacci ba alama mi kenan rashin lahiya ta shiga akwai wata rashin lahiya ta dashi shi ka hana bacci yan an ka cewa ni baya bacci zai ce to ai ya huta ana cewa ya huta da cewa baya bacci an san rashin lahiya ta don haka ya tasan ma asibiti a gani menene mi ka hana mai bacci yanzu hankalin mutum na tashi in baya bacci ina fatar kun fahimta to ina yake yace la'annan nauma domin bacci inna ma yuhtaju ilai inna ma yahtaju ilaihi al-makhluqati halittu alhayya masu rayuwa ya hataju ilai suna da bukata zuwa gare shi lina ha saboda na kasa su la'anna hata hataju ilan naumi domin su halittu suna da bukata zuwa ga bacci min ajalil istiraha saboda hutawa min ta'abin sabaka saboda gajiyawa da ta gabata yanzu in kai ni kana noma da dare yayi ka kwashi tuwo an kai sallar isha ya ka taho ka kwanta ko ina jikinka ciwo ya kai ko da haka falka da jijjihi jikinka ya koma normal ka koma fresh kaga me ma maganin gajiyar nan kwanan ga da kai don haka rayuwa tana da bukatar waja'alna nawma waja'alna nawma waja'alna nawmakum subata mun sanya baccinku ya zan hutawa yankewa daga ayyuka sabtu yankewa kaga hutawa kenan lokacin hutawa gare ku don haka in dare yayi baya da kyau a yi kabu-kabu da daddare duk kabu-kabunka ka yi abinka da rana inda dai teka zama inda hakwanta duk sana'ar da haka inda dai ya ruhe a ta yi akwanta ya yi sana'ar da bakin hitowar rana zuwa dare ma dare allah ya sanya shi lokacin hutawa to mu tafi duk bannan motar da hukujan ana yi doguwar ta bacci ne mahi yawa dare ba yana jin bacci a ce a'a dai niyya a kai ibadan to ka haiku kai ibadan sai ku kai lahira faji da an bari ya baccin nan kuma shi bacci yana da al'ada in ka ji shi in ka yi shi ko da na minti biyar na zuwa goma ya wadatar illa ka ji shi kuma ka ce ba ka yi ne to nan matsala ka tasowa ko da aka ahama an hada cikin rami kaji to ina yake don haka shaƙen a marayu bai yi in kun ka lura direban kuna da tsaya ya yi shi in kuna son ku isa lahiya to ina yake yace la'anna hata hataju illa nan domin halittu masu rai suna da bukata zuwa ga yin bacci min ajalil istiraha saboda hutawa min ta'abin daga wahala sabaka da tagabata wasta'adatul quwwa da kuma tattalin karfi la'amalin domin aiki mustaqbalin wanda anka fuskanta jiya an yi noma da daddar ka kwanta to kaga ka huta yau sai ka tafi fresh ka koma yin wani amma jiya baka kayi noma kuma baka samu kwantawa ba yau baka da karsashin da hakan yin noman yau muna tare wallan ma kana ahlul janna lokacin da yan aljanna sun ha kasance kamilul hayati masu kammalallen rayuwa ce babu nakasa cikin rayuwar aljanna kanu la yanamuna yan aljanna ba su bacci don haka ba a bacci cikin aljanna kama sa haddi zalikal athar kamar yadda hadisai sun ka inganta game da haka ba a bacci daula ta 24 hours Allah kai mu aljanna lakin sai dai lauƙala ƙa'ilun da wani mai magana zai ce annaumu fil insani ai bacci ga ɗan adam kamalun kamala ne domin in bai yi ne yanzu matsala na faruwa ko ko rashin yi ne alama ce ta matsala wali haza saboda hakan ga idza lam yanamil insani in ɗan adam bai bacci udda marida ana kidan yashi matsayin marashi lafiya rashin lafiya ne barin bacci ga ɗan adam fa ƙulu sai mu ce kal'akali ai haka yake kamar cin abinci fil insani ga dan adam kamalun kamala ne wallau lam yakul in dan adam bai cin abinci udda maridan za a kidan ya shi mara shi lafiya amma lafiyayye kan yana cin abinci lakin huwa kamalun sai dai da bacci da cin abinci da masu kama da shi kamala ne min wajihin ta wata fuska wa naqasun min wajihin akhar kuma nakasa ce ta wata fuska kamalun lidalalatihi kamala ce domin dalilantar wasu ala sahatul badana akan lafiyar jiki wasu takamati da daidaituwa ta yi duk wanda an noma lihiman biyan yana lahiya lau yana cin abinci yana bacci yana shan ruwa yana kaza yana kaza wani kasun sannan na kasa ne la'annal badana domin jiki muhtajin ilaihi yana da bukata zuwa gare shi wa huwa fil haqiqati don haka ga haqiqani na kasun na kasa ne idan to in haka ne laisa kulla kamalin ba kowace kamala nasabi wadda ta dace da ɗan adam bin nisbati lil makhluqi dangane da ɗan adam dangane da halittu ya kunu ke kasancewa kamalan lil khaliqi kamala ga mahalicci ba ba duk kamala ta ta, ta mutalakai abubuwan da aka kamala gare mu ba dukkan su aka kamala ga ubangijinmu ba kama annahu kamar yadda al'amari yake laysa kullu kamalin fil khaliqi ba kowace kamala ta mahalicci ya kunu kamalan fil makhluki kasancewa kamala ga talakai ba na fatar kun fahimta akwai abubuwan da kamala ne gare mu amma na kasa ne ga ubangiji kamar bacci kamar cin abinci shan abin sha da sauransu mu gare mu kamala ne amma ga Allah na kasa ne hakan ga akwai abubuwan da kamala ne ga Allah amma mu gare mu na kasa ne kamar me fatakabburu daga cikin sunayen Allah akwai almutakabbiru Allah mutakabbiri ne kuma ka gani sifa ce ta kamala ta ubangiji in kace mai mutakabbiri saboda shi ya cancanta ya takabburi tunda bai cin abinci balle ya taimake wayi bai rashin lafiya balle ya tabi dan likita duk wani abin da kasa bai don haka shi ya kamata sannan shi ya halicci kowa ba wanda ya halittai bai da uba bai da da bai da jika bai da wani wanda gashi nan kowa matsayin ba yake gare shi ina fatar kun fahimta don haka shi in yayi kibiri yana da dalili ya cancanta yayi kibiri amma dan adam in an hakira shi mutakabbiri an yabe shi ko an so kai an suka ta dan me saboda bai kama dan azan ya zama mutakabbiri ba haihuwar ka an kai gaba gare mu an kaye heka kowa ya ga tsuliyarka kayan shekaru kana hitagar ka zandar sai da bayan ka fara sa wando eh sannan kana rashin lafiya a ɗauke ka tare-tare a kai wurin mai allura ko a kai asibiti an yi lokacin da in kai tutu sai an wanke ma haka ne ko ba haka ba ne wahin ka a cire kayan musu tutu a wanke a sa ma wasu to wanga don ka girma yanzu haka to kibri mi za ka yi ita wadda ta wanke ma tutu za ka kibri kibri mi za ka yi mata da wa'yan na yi goyonka yannanka da yan uwa da sauransu wa'yan na yi goyonka to kibri mi za ka yi an san sun da kana dan cino da sauransu sannan yanzu ga ganin ka girma ka kai in yanzu yunwa ta same ka yanzu ko mahaukaci ta same kana gani yayi ladaba ya kama bara duk haukan mahaukaci ya ji yunwa ya kada don Allah a taimaka mai da abin da ya ci to yunwa ɗaya fa to ina ga rashin lafiya kan kato ɗin kwance sai an tasuwa sai an kwantarsuwa to kana lahiya lawa iya soka ma wannan allura cikin jiki amma kai hakira mai allura da ka sau maganin da kudin ka ya toye ma allura ba na kasa ba ce madalla to wanda a haka sannan kuma ka zo ka ci abinci duk abincin da ya kowane ni'ima to in ka tashi tutu ne tutu ne ya komi wari kun lura da haka nan to komi ni'ima abinci ka tai duk hotel din da ya kowane abinci tsada da ni'ima da daɗi ka ci bayan aure kai ka bi da mararraba da shi to duk mai tsugunna ya tutu to ka hito bayan ka yi tutu ka hito kuma ka yi kibiri to kibiri mi za ka yi to kaga ashe kibiri bai dace da dan adam ba amma shi Allah kibiri ya dace gare shi ina fata kun fahimta to shi na yace fatakabburu girman kai kamalun fil khaliqi kamala ne ga mahalicci na kasun fil makhluqi amma na kasa ne ga talakai duk dan adam din da an ka cewa da mutakabbiri ne to an gama da shi an saukai amma shi Allah an ce mai almutakabbiru an faɗi sunan da ya dace da shi wal akalu ci wa shurbu da sha wa naumu da bacci kamalun fil makhlu waɗannan duk kamala ne ga taliki don sadda duk an ka cewa ni bai cin abinci to ya nuna bai da lahiya bai shan komi bai da lahiya bai bacci sai asibiti kaga kasa ne ashe kenan su in an ka dauki wannan huska da ci da sha da bacci wannan duk kamala ne ga taliki naqasun fil khaliq amma nakasa ne ga mahalicci shi Allah nakasa ne ya bacci nakasa ne ya ci abinci ko ya sha abin sha wala hadha qala Allah ta'ala saboda haka Allah madaukaki yace annafsi game da kansa yace wa huwa yut'imu Allah shi yake ciyar da halittu wala yut'amu amma shi ba a ciyar da shi ko akwai wanda ya taba noma kai ma Allah dame to ka gani wa qawluhu fada tai cikin dai ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun sai yace lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ma fis samawati duk abinda a cikin sammai wa ma fil ardi abinda a cikin kasai lahu na shi ne kaga madin nan ismul mausul ce tana da ma'ana allazi allazi fi samawati abinda a cikin sammai wa mafil arda abinda a cikin kasai kaga madin nan sai ta zan mubtada lahu sai ya zan khabari to ga al'ada mubtada aka fara gabatar sannan khabari ya biyo baya to nan sai an ka fara gabatar da khabari lahu ma fi samawati ma gabatar da kaga taqaddimu ma haqquhu ta'khiru gabatar da abinda ya kamata a jinkirtar sa ya zo daga baya me yake fa'idan taswa yufidul hasara kaga ashe kenan wannan jumla kamata ya ce ma fi samawati wa ma fil ardi lahu to sai an kace lahu ma fi samawati wa ma fil ardi yana fa'idantar da hasari to me yake nuna ashe duk abinda a cikin samai da duk abinda a cikin ƙasa mallaka ta yana shi kadai hasarin kenan shi kadai bai tarayya su da kowa kaga mulkan wa khalqan wa abidan mallaka sane bayansa ne halittunsa ne bayansa ne shi a ma'anar lahu sai ya ce lahudin nan lahu ma fi samato ma khabarun muqaddamun khabari ne wanda an ka gabatar al'ada khabari a bashi sai an kawo mubtada to nan sai an kawo gabatar da khabari akan mubtada wa ma ma nan ta ma fi samato ma fil ardi mubtada ita ko mubtada ce mu akharun wanda an ka jinkirtas al'adar mubtada kuma shi za a fara gabatar sannan khabari muna tare fafil jumla ta hasarun don haka cikin wannan jumla ta lahu mafi samato mafi al'adda akwai hasari ta ƙaita magana ɗari ƙuhu abinda a tafarki ne ta ƙadimu ma haƙuhu ta akhiru gabatar da abinda ya kamata a jinkirtarsuwa wa huwa alkhabar shi ne khabari kullum ga ƙa'ida ta larabci muftada ake gabatarsuwa khabari ya biyo baya to inda dukkan ga an fara gabatar da khabari muftada ya biyo baya to wannan tana fa'idantar da hasari kamar yadda ya zo nan lahu lam din nan ta lahu allamu hadhihi lil mulki wannan lam ta ana kiranta lamul mulki littafin ga nawa ne sai a ce hadhal kitabu li bello lamun din nan na bello ne me yake ne littafin bello kaga mallakan bello to shi amma anan lahu ma fi samatu duk abinda a cikin sammai da abinda a cikin kasai nashi ne ma'ana mallakarsa ne kun bai tarayya ta da kowa mulkun tamun mulki cikakke ba shi adda rabi wasu adda rabi ba biduni mu'aridan ba tare da wani mai gittawa ba ba mai gitta ya ce a to ai ni ni adda mulkin kaza a babu fis samawati duk abinda a cikin sammai da mi da mi a cikin sammai minal mala'ikati na mala'iku wal jannati da aljanna ita ma sama take wa gairu zalika da wa gairu zalika da wani wannan mimma la na alamu daga abubuwan da ban ma sani ba cikin halittun Allah da, da a can sama to duka mallakar Allah ne wa ma fil ardi abinda a cikin ƙasa min al makhluqati na halittu kullaha dukkan su al hayawan min dabbobi na cikin su wa gairu hawan da waɗanda ba dabbobi ba to duka mallakar Allah ne qauluhu fadate da yace as samawatu tufidu wannan na fa'idantar da annas samawa ta cewa sammai adidatun masu yawa ne kaga bai ce as-sama'u ba sama'u sama guda as-samawatu jam'i ne na sama'un sai yace lahu ma fis samawati wa huwa kadhalika kuma haka abin yake sammai ba guda bane yawa gare su wa qannasal qur'anu haqiqa qur'ani ya nassanta ala annaha sab'un akan sammai bakwai ne ina Allah yace haka nan faɗa ta da yace qul ka ce musu man rabbu samawati sab'i wane ne ubangijin sammai bakwai wa rabbul arshil azim kuma wane ne ubangijin al'arshi mai girma kaga nan yace sammai bakwai suratul mu'minuna wal araduna su ma qassai ashara alqur'anu qur'ani yayi ishara ila annaha sab'un su ma bakwai ne amma da hanyar ishara biduni tasrihin ba tare da ya fito kwalan kwalan karara ya faɗi ba wasarrahat biha sunna sunna annabi ita sarraha kwalan kwalan cewa kasai bakwai ne qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati Allah shine wanda ya halicci sammai bakwai wa min al-ardi ga kasai kuma mithlahunna su ma kwatancin su kaga yace kwatancin su kwatancin su yana daukar ma'ana biyu kwatancin su ga sifa ya halicci kasai irin sifa yadda ya halicci sammai ko ko kwatancin su ga yawa irin yadda ya ce sammai bakwai to kenan su ma kasai bakwai ne to shi yasa an ka ce da wannan ayar ba ta hito kwalan kwalan ishara ɗaya ta Allah ya ce kasai bakwai bai hito kwalan kwalan ba mithlahunna fil adadi amma da ya ce mithlahunna kaga ga yawa kenan duna sifa ba ga sifa ba muna tare to wafi sunna amma ga sunna qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce manikita da'a duk wanda ya yanki shibran gwargwadon taka guda haka shi at taka guda haka shi azra'i guda haka shi aggaba guda to duk wanda ya yanki koda gwargwadon taka guda min al'ardi na ƙasa zulma akan zalunci ka zo ka ci iyaka ka ɗebi ka ƙara ma kanka gwargwadon koda taka guda to annabi ya ce ɗauwaƙahu Allah bi Allah zai rataya mai shi ɗauƙun sarƙa za a yi mai sarƙa ba rataya ta aka gawaya ba to Allah zai rataya mai gwargwadon takannan guda da ya ce ta ƙasa akan zalunci yau malƙiyamata ranar ƙiyama min sab'i aradina daga ƙasai bakwai za a yanke har ƙasa ta bakwai sai a ɗauko a rataya da su za ka tashi to ina ga wanda ya ci filoti ina ga wanda ya ci filotai zai yawa kaga kaga wannan hadisi hadisi ne muttafaqun alaihi yace akhrajahu al-bukhari wa muslimun wa ahmad min hadith aisha radiyallahu anha hadisi na muttafaqun alaihi kaga na annabi shahito qalan qalan yace min sab'i aradi daga kasai bakwai har kasa ta bakwai za a yanke sai a rataya ma ga waya masu cin iyaka iyaka fili ko ta gida ko ta wani abu dai duk da abin da a kasa muna tare kaga ashe ya nuna yadda sammai suke bakwai haka su ma kasai bakwai ne to to da sammai bakwai da duk abin da a cikin su da kasai bakwai da duk abin da a cikin su duka mallakar Allah ne duk halitta Allah ne to yana gan sai mu tsaya nan ko man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka karanta madalla jiya wani bawan Allah ya sau abin ga microphone guda biyu irin waɗannan da aka amfani da su sannan da amplifier ya kawo Allah ya saka mishi da alkhairi ma'adalla yanzu abu guda ya rage mana maimakon unhani da injin lokacin injin ya wuce tun da kaga goban zama ya yi tsada yanzu a yi kokari sai a sa sola sola wadda kaga ita za a kama amfani da ita maimakon injin ta ma ya sauki ya a sa sola a ga zan 24 hours akwai wata masallaci tun dama dai hankoki ɗaya na sai su laspikokin ba na an kasa irin solar nan babba da kasa gidaje to kaga tana kasa shi kenan mun huta da Allah taimaka mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk